الحديث الخامس والعشرون حديثنا الشرين دبير عن أبي ذر أنكر أولك بابا ذر وكان لسنك ذو ماكو ليك تكون أبا ذر جندب بن جنادة ما شاء الله رضي الله عنه أيضا ما ليش أيضا طبعا حديث اللي يشوء رواية ثانية ɗaya daga cikin manyan sahabbai ne almajirin annabi sallallahu alaihi wasallam abazar ya ce anna na san waɗansu mutane min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi qalu linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kace ma annabi ya rasulallah ya ma'aikin Allah ra'aba ahlud dusuri bil ujur mawadata sun tafi da lada tambayar suke damuwar su an kuce su wurin Allah Allahu akbar kun ga damuwar sahabbai ko lahira su ba ruwan su aboki na na da gida biyu har yanzu ban samu gida ko ɗaya ba aboki na na da mota ha uku inna lillahi mun zo wahala duniya kun ga bambanci mu da sahaba mu ga sajunar da muke cikin rayuwar duniya wani ya sai sabon takalmi ni ma zan sai wani ya sai tifi sabo ni ma sai zan yi alhakumut takasur su ko sahabbai wallahi lahira abubakar siddiq Allah ya fara masa yarda umar ya ce insha Allah insha Allah duk lokacin da annabi ya tashi yayi bayani mu yi sadaka fi sabila sai na nuna ma latti zanga mu ma kuɗi da abba mu da Allah ya kai mu ranar da za a ce sadaka kuma ina da sahabbai kuna cika alkawari sai ga ranar sai annabi ya tashi ku yi sadaka umar ya ce alhamdulillah abun nema ya samu kuma wallahi akwai waɗanda ke nan tare da annabi masu kuɗi ƙanana sa aljuhu ba dawa ba dawa kaga in muni mun kai alkawali kuɗin sun zo an kai sarakau dan shi ni ban ma son zakuwa karatun na wallahi kama an san mutum ya dan samu kuɗi wallahi in baka bada kuma a ce kai munahi kowa bai san ka ba tsakanin ka da Allah ta'ala kuma sadakar in ka yi ba malamin kabba ba Allah bai kabba abubakar ya tashi ya bi gida umar ya ce ni ma gidan zanna in sha Allah ba ka riga mu aljanna Allahu akbar umar ya riga yau abubakar zakwa wurin annabi bi nisfi malihi kun san duk abun da ya mallaka gida biyu ya kasa ya kawo rabi na tabbatar muku yanzu a Nijar ba ma iya wannan sadaka sai talakawa mil faran kadai gare ka in ka raba da mi san kasan talaka na iya dan ba su yawa ba ko ba haka ba amma mai kuɗi yana iyawa kai ka samu miliyan goma ka raba ta biyu ka ce Allah ga su su kadai nan mallaka biyar da wahala wani sai an samu sai to musaba da sadaka in sun yawa insha Allah za mu iya umar ya zo ya kawo ya ce ga sadaka ta annabi ya ce mai kabbar ma iyali ya ce rabin abun da na kawo annabi ya ce Allah ya yi albarka umar na ta jira sai ga abubakar malam abun da ya gingimo tun da umar ya hango ya ce Allahu akbar lalle lalle da wahala bikin ba uwar ga ne tun bai iso ba masu yawa ne ashe duk dukiya bai bar dala ba da gwalagwalai na dinariya azurfa da kuɗi ya ce annabi ba sadaka annabi ya ce mi kabbar ma ahali ya ce Allah da annabi na bar musu duk dukiya ce na kawo annabi bai yi zargin shi bai ce ba haka ake ɗan ɗibi kaɗan gobe kuna son ku ci a'a wal akhiratu khairun mu yanzu in kai haka sai aka yi ka kabano inda ka ba da sadakar duk sai ya zaci malam ka san dai wallahi wallahi a yi hankuri da yanzu kawo ta muna dan ba da kaɗan ya dan taɓo ne sahabbai sun yi mu ko wallahi sun yi mu ko shakka ba abinda sun kai ba mu iya abinda an kace mu yi koyi da su akwai sahabin da gonar su kutum da suke rayuwa ya bada abu da ya ce mamman da hito gonan nan ba ta mu ce ba ki saidawa kai ja aro na bada wa kabba aro Allah ce Allahu akbar Allah ya saka ma da alkhairi aya wajja ka jira zan hiddo yara mu hita mu bar mu Allah gonar sun ba Allah bashi wanda yadda da Allah yana ba Allah bashi ko ko wanda za ka ba bashi yarda ke sa ka bashi in ka san mayaudari kana bashi bashi to wanda bai yarda da Allah ba shi bai bada Allah ya samu yarda da shi Allah ya yarda da mu to talakawa sun kace annabi zahaba ahlud dusuri bil ujur mawadata sun tahi da lada yusalluna kama nusalli sai sun kai ma annabi tafsiri sun kace muna sallah suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama naso suna azumi kamar yadda muke nan daidai wa daida ga inda mun kace sun huce mu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da ragowar dukiyoyinsu bayan biyan bukata na ahali abin da ya saura suna sadaka to mu ba mu da abin da sadaka annabi ina mahita yanzu muna zamne su tsere mu cikin aljanna annabi ba mu da kuɗi ne wallahi in akwai za mu badawa kaga mai nadamar baida kai ko kokarin kake mai bada ka hana shi shi wanga bai bada ba damuwa yake dan mi bai bada ba kai ko a wani ma baka son ya bada ya tuddunan nasa Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ganiyyu wa antum al-fuqara قال النبي يا أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون شن الله بيسامك أبن ذاك صدقة با فضمنا كل كما تلك أن سامك أبن ذاك صدقة سنكتب الحمد لله النبي قيامنا النبي يتشي إن بكل تسبيحة صدقة قوة تسبيح تلك إن يتي سبحان الله ربطا من صدقة من قولي مع الله ميت صدقة subhanallah subhanallah subhanallah in wani ya bada 20 ban subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah sai in tsere shi wa kulli takbiratin sadaqa kowace kabbara Allahu akbar za a rubuta ma sadaka wa kulli tahmid dukkan hamdala alhamdulillah sadaqa wa kullu tahlil haylala ita ce la ilaha illallah dukkan haylalar da mutum yayi za a rubuta mai sadaqa wa amribil ma'aw umurni da alkhairi da za kai kai mu mutane umurnin alkhairi sadaqa wa nahyi an munkar hani ga mummuna sadaqa annabi ya ce musu kai wa fi bud'i ahadikum sadaqa a tsokar ɗayanku an samai sadaka sahabbai sun fahimci me yake nuhi da tsoka ya'ani namiji yayi arme kwanciya arme da tsayi da mata shi rubuta mai sadaka a ce kaga gwabro an tsere ne Allahu akbar a rubuta ma matar sadaka a rubuta ma mishin sadaka to nan sahabbai sun dan samu abun ya rikitar da su kalu sun ce ya rasulullah ayati ahaduna shahwata shin dayan mu zai biya bukatar sa wa yakunu lahu fi haja kuma ya kasance mai lada a ciki qala ara'aytum law wada'aha fi hara ku bani labari da wannan sha'awar ya biya ta cikin haram ne a kana alaihi witr ba akwai zunubi a kansa ba kun ka ce na'am fa kadhalika annabi yace haka ne idza wada'a fil halal kana lahu ajr to haka in ya biya bukatar shi ta halal zai samu lada akwai wani hadisi mai tsawo su da wanga duka iri ɗaya ne ƙarin da wanga bai kawo shi ne ana nan ana nan yanzu in an gama sallah sai talaka su zamna sun ka ce mu zurga ku bari masu kuɗi su iya ba don ga su ƙara tsere sai su zamna ta subhanallah subhanallah masu kuɗi sun ka gane su ma an ka zamna suna subhanallah subhanallah talaka sun kunkunci annabi wallahi sun iya annabi ce zalika fadlullah yuti man yasha falala ce ta Allah a ba mutum kuɗi a ba shi imani ku yi hankuri yanzu ku kuna da ladan niyya wai akwai alhazan da ba su sadaka don sun ji wanga hadisi ce a muna ta sadaka subhanallah a alhaji ka ba da kuɗi kuma kai subhanallah ka gane ko to Allah ya tausaya mana hadisi yana karantar da mu irin sahabbai kishin da suke ma sadaka wallahi annabi yace na rantse da Allah sadaka ba ta rage dukiya Allahu akbar Allah yace ba da in baka ya ku masu kuɗi gab ku gaji da bada ba kuma in za ku bada gab ku yi tambayar kowa yanzu in za ka aika kuɗi lahira za ka tambayi wani dibo makabarta yau in ka je in ka yi mako ɗai wallahi in kana iya kilga bismillah gobe landi ko ka je yantala ka sa alama inda ka ga an binne gawa ka komo mako ɗai baya ka ƙilga matattun da suke kana iya samun ɗari shak sai man malam ka ji fiye da haka yau mutuwar babu shawara ba mutum na zamne a kira ka a ce ya mutu ko ka zahi ya fara ho to zahin ma Allah kaɗai san mutum nawa zai shekaran shi lahadi mun shi makabarta to akshe akwai wani bayana yana tsaye ya san wanda ya rasu an gama jana'iza ya zo ta'aziyya ya ce to zai koma gida la'asa gobe zai hito da iyalin ta su zo ta'aziyya she goben ba da shi ba shi goben da a sa shi kabari bai sani ba da sahi ya yi inda suke kari ana ta jiran shi an hidda mai abincin shi ashe malam ba rabon shi ne ba sai ga sako ya zo wane ya mutum ce ba wane ne ba ƙarya kace malam in lokaci yayi babu magani kun san abu babba mai hirgitar da ɗan adam shekara nawa za mu cikin kabar ni na tabbatar muku cewa shekarun da za mu cikin rayuwa muna raye na kabari ya yi su yawa in ka samu shekara saba'in kana raye shekarun da za ka kwanta cikin kabari za su ɗar saba'in ba kowa ba dangi ba ‘yan uwa ba masoya ba makiya ba kowa illa amalu sai aikinka yana cikin aiki mafi alkhairi a sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi sadaka tana kawar da fushin Allah wallahi ku ta sadaka in za ka lakwalci ne goma ba da wani malami ke ba labari cikin barci yake kailula ashe sadaka alkhairi gare ta ƙarƙashin ventilator an kai mai shin hida cikin ɗakin shi sai ga wani na sallama waje irin zan mutum ne wanda yake da gidan marayu ana yawan zakkuwa tambaye tambaye kuɗi ya ce wallahi saura ƙirƙe ki tashi ya daure ya tashi yana sauraron buƙatar mutuna inda ya sa hannu arju yana ba sai ya ji gin cikin ɗaki a shi venti ta faɗa daidai mantala inda yake kwanci ya ce min kaga sadaka ko kaga alkhairi da ya bi shedan ya kwanta bai je ba zancin na kan shi zai faru to da dama sadakar da za ka yi ma wani miskini Allah zai kawar ma da abubuwa yawa na bala'i a cikin rayuwarka musaba da alkhairi kuma sau da dama abun da zan rihe da shi mu je zabarmanci abokan da muke mu'amala sai ka rena mutum ka ba wani almajiri masu yawo kullum sun mai da abun sana'a mai hattara wani na nan kusa da kai shi ya yi dace da sadakarka kun tsaga almajiran nan ba su yi mu kuɗi ne ba almajiri za ka ga rampo ya higo taktil iphone yana waya yana da shanu ɗari gida wani na da faba-faba dogon bara biyar ga ɗan mai bara shi ya mai da abun sana'a waɗannan ba a ba su sadaka so da dama ku da abokinka na cikin mota sai wani ya zo ce fi sabila ka hita Chicago ashe wanga mutum ya bar matsaloli da yawa a gidansa dan muna da kuskuren nan na kusa da kai ka fara da shi yi masa alkhairi yau ba mutane turji dai ne suke kowa da dan sabon titin tsaya dan shi mabarata ke zagi mutane wurin dar ma'armi ai ta zagi ga kuyi tashin hara kai mabar kowa bai da dala nan kayi ta kuɗi zaman bariki dai ne kaga mutum ya fesa turare yayi wanka bai da dala wallahi sai ya zo wurin abu yani akwai ɗan samfaran nan amma daga ne sai ka aza yana da miliyan wannan bai da ko dala Allah ya karuwa muna asiri so kaga in ka samu ka ɗan ciro ka ba abocinka jiya kuna damuwa cikin matsaloli da dar Allah ya mabudi ka samu wata jika hamsin jiya tare kun ji ka ji nashi do goma abokina jiya Allah ya fatahu ga goma kan gobe kuma Allah ya baka goma ya baka abun da ya ɗara haka Allah ya ba mu ikon yin sadaka Allah ya hidda mu na rowa cikin zukatanmu wallahu a'lam